ainihin tsaba sai dusa sai ruwa na rijiya da ni na janyo ina sai wuce ya kyale shi ai kun gane karatun da ya bashi ko ya bashi karatu ya bashi karatu kuma ya nuna in yana kallon sa shi bagidaje ne to yana nuna masa shi ne bagidaje eh a wartsake ki a ilimi yake domin kazar da take cin dusa ko kwayoyi kuran ko ƙwari lafiyar kalau ruwan da take sha kuma ba na kwata ba ne ba na najisa ba ne lafiyar kalau abu kafinta ba zai illa ba dama tsoron tana zuwa ta ci kwata ta ci kashi ta sha fitsari ta yi waye ta shi ne rigimar dama eh nan ake magana amma in lafiya kalau ba wani abu ba wani abu to kaga anan da Allah ba ji rashin bai juye da Ujiya ba sama ta koma ƙasa ko? Yawa yanzu shi wannan shi ne ba gidaje, wannan kuwa wayayye ne, don mai ilimin addini shi ne wayayye, wanda bai san addininsa ba shi ne ba gidaje, ko yana kallon shi ne ɗan birni. Yawwa, ka riƙe min wannan, da aka samu irin wannan haka. Ta ɓangarori daban-daban abubuwa. Arabiya, abu na hudu da muka koya a cikin hadisin, wafihi حجة لمن ذهب إلى جواز عرض الحيوان أتكلم وانا حديثي أقوى واندا يا يرقو دا وانا مغنر أبو سهلتشن rancen dabba daga dabbobi na ce muku shi mutumin yana bin annabi raƙumi ne ko? amma raƙumin da yake bin sa an zo nema a cikin raƙumin manzo yanzu salama to raƙuminsa shekaran na annabi duk sun fi shi shekaru yanzu ba daidai nasa amma annabi ya ce a ɗauki wanda ya fi nasan a bashi mu wa mazhabu malikin wannan shine mazhabar imam malik الشافعي الإمام الشافعي وأحمد da Imam Ahmad bin Hanbal ya halatta karanci wata dabba a wajen wani in ka zo mayar masa ka mayar masa daidai nasa ko kuma ka yi irin yadda annabi ya yi wacce ta fi tasa wannan shirin a mazhabar Imam Malik Imam Ahmad bin Hanbal Imam Shafi'i ma'ana Imam Abu Hanifa shi yana cewa ba ba za a yi ba. An gane karatun ko? Tazihun hamun ga wata fadakarwa nan mai matuƙar muhimmanci ji malam saboni. Alal ulama'u malamai suka ce man ada sultan bi jafa'in wa shibhihi wanda ya cuci shugaba da muzantawa ya ci karfa masa ya masa wauta da makamancin haka fa inna li ashabihi an yu'aqibuhu ya halatta ga abokan ko ga yaran wannan shugaba su yi masa dan ladabi an gane ko aladabtar da wannan wanda ya zo in Allah ya kai idan shugaban ya tsawatar to haka ake so ya nuna halin girma an gane ko eh kaga nan da Annabi sallallahu alaihi bai gani ba wata kila da sai bayan sun cuda shi tukuna eh sai bayan sun cuda shi amma tunda da saka tashi a idan manzon Allah sai ya ce kar ku yi shikenan wannan eh shikenan haka aka fi so a yi amma dai suna da haƙƙi an taɓa shugaba hakiyarsa a babu babu damuwa ta ɗan cakuɗa wanda ya zo ya wannan wautar gobe ma ya ƙara yawwa ma'ana an taɓa mai gida babu laifi ƴaƴan gida su kare ma'ana an taɓa shugaba babu laifi yaran shugaba su kare an taɓa attajiri babu laifi an gane ko yaransa su kare fadawa su kare an taɓa sarki an taɓa malam babu damuwa ainihin a kai hari ina fata an gane idan ɗaya daga cikin shugabannin ya ga lokacin da za a yi ya hana cike nan in ku bai gani ba har sai da aka afkar an ci bilis ya yi an gane mun karatun nan ko yawwa kan a taɓa muku alarama ku ƙi hali ba kun yi daidai eh kun yi daidai da aka taɓa alarama ku koya magana amma da aka mai da martani akan abin da aka faɗa shi ma ya yi daidai ai kun gane mun karatun nan ko yawwa fa inna li ashabihi an yu'aqibuhu wa yunkiru alayhi shi inkari shi musu akan wannan abin da aka yi wa in lam ya'murhum as-sultan bi dhalik ko da sarkin bai ba shi ne ba da umarni da ya kan ba rad'an li ahli al-jafa'i wal ghilza ana yin wannan ne domin karewa domin injijewa ga ma'abotan jafa'i ma'abocin kaurara ɗabi'a nan gaba sun auto walakin nan rasula sallallahu alaihi wa sallama min gayat ilmihi idan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana daga tsananin hakurinsa wa sunni khuluqihi da kyakkyawar ɗabi'arsa mana a afahabahu min zalik sai ya hana abokansa daga yin wannan abun ta'liman don koyarwa wa irshadan domin shiryarwa li ashabihi ga abokan bil akabi bil ilmi cewa su yi riko da haƙuri ma'al jahili tare da jahili wanda ya zo ya aikin jahilci fagar ja a fi ba'adin riwayat hakika ya zo a sashin wasu riwayoyi an hadal arabi ta wannan balaraban ƙauyen da ya zo neman bashi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alladhi amara sallallahu alaihi wa sallama bi ihdahi jamalan akbar wa afdala min jamalihi wanda ya ce a bashi raƙumi wanda ya fi girma ya fi daraja fiye da raƙuminsa wa ra'a hadhihi almu'amala alhasana ya ga wannan mu'amala da manzon Allah ya yi masa mu'amala mai kyau abin ya burge shi minar rasul ta gani wannan ɗabi'a kyakkyawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khajila wata haya sai ji kunya sai ji nauyin abin da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga irin shi yadda aka yi masa sai abin ya bashi nauyi wa qala sai ya ce sai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awfaitani awfallahu lak aukaitani ka cika min ainihin abin da na zo nema a wajenka har ma fiye da yadda ni na baka Allah kai ma ya cika maka ya gaya wa annabi wannan magana rawul bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi malam sabuni ya ce wa hada darsul lil muslimina wannan wani irin darsi ne babba ga jama'ar musulmi ce husnul ta'amuli ma'al khalqi a cikin kyakkyawar ɗabi'a tare da halitta baki ɗaya jibilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha an gina zukata gaba ɗaya wannan ba zukatan na dabbobi da tsuntsaye da ƙwari gaba ɗayan su bare mutane an gina su akan san wanda bi yake kyautata musu to zukata za su zama su ma suna ƙaunarsa wannan ba ba sai mutum ba ai wani lokacin ma mutum mutum ne ma yake dan gujurewa amma su dabbobi ai da yawa za ka gansu ana kyautata musu to sun san mai kyautata musu yanzu duk awakin da wanda kullum yake ba su ruwa kullum yake ba su halawa in ya shigo gida kullum yake ba su dusa in ya shigo gida yana shigowa za ka gaje sun bi shi amma wanda baya ba su sai ya shiga ya fita sau ɗari ba abin da ya sha musu kai amma mai basin yana shigowa gaba ɗaya duk sun gane duk sun gane saboda haka jibirtul qulub ala hubbi man asana ilayha shugabanni su ɗauki wannan to babban karatu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama musamman 'yan siyasa ko da abin da ake cewa wai adawa kana da wasu 'yan adawa kana da wasu 'yan opposition a jam'iyya abin da kake yi daban na jam'iyya su kuma abin da suke daban suna ta kawo ma hari suna ta kawo ma hari suna ta kawo ma hari ko kayi abin kirki ma sai su nuna ainihin kamar ba kai ba to idan shugabanni za su ɗauki irin wannan ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka wani za su mamaye jami'an ma gaba ɗaya gaba ɗaya za su mamaye masu zancen yanzu ƴan sojojin bakan nan na rediyo idan da shugaban ƙasa ko gwamna ko ciyama a irin wannan lokaci na abubuwa duk wani sojan baka ɗan jam'iyyarka da ba ɗan jam'iyyarka ba gwamna ka yi musu wani dumbuje na alheri a wannan halin da ake ciki na tsitsi a yana neman ya sayi kwanan shinkafa dubu uku ko dubu uku da ɗari biyar ko dubu hudu sai ka kawo masa mai kwano goma sha bakwai bakwai buhu biyu ka haɗa mata dubu ɗari ba ɗan jam'iyyar ka bane kuma da Allah da Allah wannan ba an ko da dai bai dawo jam'iyyar ka ba ai an yi masa dai wani irin ko ko yaya ko bai dawo jam'iyyar ka ba to lalle dai kan wannan yanzu dai kan an riga an yi masa wani irin abu eh to da ka ka ke yi yanzu ka kaji mutum ne zai kawai ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu wanda abu ne mai kyau domin babban mutum irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce ya karɓi bashi a wajenka kai ba alfahari ne a wajenka ba ma ai alfahari a wajenka a ce annabi ya karɓi bashi a wajenka kuma da ka zo karɓar bashin maimakon kuma ka yi da ruwan sanyi kuma sai ka zo da ƙarza ka zo da kamaya-maya ka zo da ainihin kalmomi da aiki wani iri amma kuma shi saboda girma saboda girmansa da darajarsa bai kalli wannan abin da kai na shirme ba wasu sun ga abin da ya yi ba daidai ba suka zo za su yi masa rotsi ya hana bayan ya hana a yi man roƙi kuma ya yi maka alheri ya ce a yi maka alheri kai ka zo neman goma aka ce a baka talatin a baka talatin an ƙara ma ashirin a kan abin da ka zo nema ai kaga nan take mutumin an mamaye shi shi ne yake faɗar yadda ka cika min an a wajen ruwayar hadisi shi ne mana ya kawo yadda ka cika min Allah ya cika maka kai ma sallallahu alaihi wa sallama to duk shugabanni da shugaban kasa da gwamnoni da ministoci da ainihi inda za su yi aiki sai sun rasa wanda zai soki wala jam'iyyar ta sama inda za su yi aiki sai sun rasa wanda zai soki su wallahi sai kuwa a ce to amma abin bacin rai ne yanzu su wasu ma daga cikin yan magoya bayan shugaban kasan ko magoya bayan gwamnan ko magoya bayan ciyaman din ko magoya bayan ministan an bayar a kaiwa masoyi din an ma bayar su kaiwa wanda ake kallon dan opposition din ne to masoyin ma da aka ba shi a kai masa ɗari da aka tashi kai masa aka yi masa goma aka sha miƙe tafa'in dan Allah soyayya ka kara tsakanin tsakanin wannan da aka aike ka wajen sa ko kiyayya ka tsara kamar ka jin yake ne domin ka kai mar goma shi ya san matsayinsa a wajen wannan ya san wannan kaza kaza amma yanzu goma kuma ba zai iya yi musu magana ba shikenan kaga ai ba kai daidai ba amma ka kai masa yadda aka ce aka yi to to kaji an baiwa masoyi ma an dauri to ya kuma aka ce ka kai wa dan opposition wata gina an baka ɗari ka kai masa sai ka kai masa biyar kuran ka sha muke tasa'in da biyar ko ka kai masa biyu ka sha muke tasa'in da takwas wannan shi ne abin da yake faruwa tsakanin su kansu shugabanni da yaransu amma idan da za a bi da yanzu nan da za a ga an nike abubuwa an sani mun sha karantawa a nan wannan halin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka yake wani balaraban kawai ya zo kurum ya shigo cikin masallaci ana zaune ko kullun da ya zo ba wata magana kullun sai ya bude sarakinsa an gane masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shine kurin gaba da koshin kudan ma babu ya shine duk ba shimbuda ba daɗe ba jimbuda ba kuminci babu tirazo babu tayi babu kafe karaunu ma babu bare wajen kafe gaba ɗaya ya ne a masallaci wadda aka lafiya kalau أبو الرؤوف الرحيم أرسلناك إلى رحمة للعالمين mutumin kowa musulmi ba ne an aiko manzon Allah don jin kai a gare shi. To daga lafiya kalau wannan an cece shi da matsala ta same shi a marasa. Sannan da an zo an hargitsa shi fitsarin zai watsa ko'ina ya ɓata su ya ɓata ko'ina a masallacin sai a rasa ina za a tsarkake da sauran abubuwa da malamai suka fitar da yawa shi ma lokacin da aka yi wannan annabi ya kira shi ya ka ya ka ya ka zo nan zo nan da ya zo shi zai ce masa irin waɗannan masallatan ba a gina su don yin irin wannan abin kazantar da kai ba kaɗai an gina irin waɗannan masallatai ne domin sallah da karatun alkur'ani da ambatan Allah annabi ya masa zance cikin ruwan sanyi ai da ya kafin ya juya ai an rawaito ta magana cewa yi Allah ka gafarta min ni da Muhammadu kura kar ka fitar da wani na da waninsa a cikin wannan gafara sai manzo Allah ya ƙara janyo ce ce ya haka kuma yaya za ka kuntata abu mai yalwa a wajen Allah Allah ya rahamarsa ta yalwaci kowa ya za ka ce daga ni sai kai nan ma ya ƙara saita shi haka ainihin irin waɗannan abubuwan idan shugabanni suka ɗauki wannan babu abin da ba za a gyara ba babu abin da ba za a gyara ba to haka ainihin annabi yake sallallahu alaihi wasallam kuma haka ake buƙatar shugabanni gaba ɗaya su yi ɗan wa wannan shine ƙarshen hadisin mu da irin abubuwan da aka fitar a ciki kuma a nan za mu bari mu yi amfani da waɗannan ‘yan mintuna domin ci gaba da tafsirin mu na ayar da muka karanta ko ayoyin da muka karanta jiya daga cikin alkur'ani mai girma سورة أنزلناها وفرضناها wannan wata babban sura ce da muka saukar da ita wa faradnaha kuma muka wajabta yin aiki da ita wa anzalna fiha ayatin bayyinatin yace mun saukar da ayoyi bayyanannu a cikin ta la'allakum tadhakkarun wanda in dai kuka yi aiki da ita wannan surar to za ku azanto azaniyatu kaga mazanaciya wa zani da mazanaci tajlidu kulla wahidin minhuma bi atajalja kowanne ɗaya daga cikin su idan an kama su an same su an samu shaidu cikakku na tabbatar da zina to ku yi wa kowane ɗaya daga cikin su bulala ɗari in dai ba su aure ba da bulala ɗari ɗari za a yi musu da saurayin da budurwar bulalar ɗari ɗari Allah subhanahu wata'ala ya ce a ta'akhudhukum bihima ra'afatun fi dinillahi kada ku yadda wani jin kai wani tausayi ya kama ku dangane da su a cikin lamarin addinin Allah in dai kun kasance in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar lahira to kada ku ji tausayin su dan an zo bulala ta wani raki ai tiyo ne da ni an an zo dukan sa yayi wani rikici ai ba ni da lafiya kaza kaza babu ai mai bulala dari ai mata bulala dari in dai kun imani da Allah da manzon Allah da ranar lahira haka za ku wal yashhadu azabahuma ta'ifatun minal mu'minin aka ce wasu jama'a daga cikin mu'minai su halarci lokacin da za a yi musu wannan bulalar wannan yana da matakar muhimmanci waɗanda suka je idan suka ga abin da aka yi to su ma za su tsautu gabarin yin laifin zina don tsoron kar a yi musu irin wannan abu da rashin wannan shi ya janyo duk abin da yake faruwa yau na ci gaba da yin munanan ayyuka a cikin al'ummar mu da barawo za a yanke hannunsa a gaban jama'a kamar yadda Allah ya ce a zo a gani da wanda ya kashe za a zo a tara jama'a a kashe shi kamar yadda Allah ya ce da mai zina bazawari da bazawara za a zo a jefe su kamar yadda Allah ya ce da manzan Allah suka ce duk da za a riƙa yin wannan to da an nemi waɗannan munanan ayyukan an rasa sai ɗan kaɗan abin da ba a rasa wannan shi ne abin da makaranta jiya kuma mun yi bayanai na malamai daidai gwargwado abin da ya samu to mun tsaya a cewa wa suratu da yake suratun anzalnaha wannan wata babbar sura ce da muka saukar da ita wa faradnaha kuma muka wajibta yin aiki da ita to wa suratu abinda ake cewa da shi sura a ulumul qur'an hiya majmu'atin min al-ayati karima taran wasu ayoyi masu girma a cikin alqur'ani mai girma daga uku zuwa sama su suke taruwa su zama abin da ake cewa da shi sura an gane ko laha bidayatun wa nihayatun kowace sura tana da farko kuma tana da ƙarshe akwai surori masu tsawo akwai matsakaita akwai ƙasa-ƙasa da jijiru sura da ta bugo wacce sura tsawo suratul baqara sai waɗanda suke binta akwai matsakaita masu ɗari ɗari ko kusan ɗari ɗari akwai can na ƙasa ƙasa masu ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa har zuwa ƙasa ta sura tana da farko tana da ƙarshe summiyat suratun li sharafiha wa tifa'iha an ambaci sura da sura saboda ɗaukakarta da girmanta da darajarta. Kama yi samasur lilmurtafi min aljidar, kamar yadda katanga mai tsawo wacce ta kewaye gida ake ambatanta asur. Katanga mai tsawo wacce ta kewaye wani gari ake ambatanta da asur. Shi ne ita ma sura ake ambatar da wannan wal ma'ana abin da ake nufi hadhihi suratun azimatu shani wannan sura wanda aka fara karanta ta suratun anzalnaha daga jin wannan nakira a wajen masu nahawu wannan nakira to tana ba da wani irin yanayi na girma da kambamawa ga ita wannan surar suratun anzalnaha wannan wata babbar sura ce da muka saukar da ita wa faradnaha kuma muka wajibce yin aiki da ita akan kowane musulmi akan kowane mumini daga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi in aka yi aiki da ita a samu zaman lafiya in aka ƙi yin aiki da ita a shiga halin damuwa kamar yadda yanzu ke ciki saboda an ƙi yin aiki da abin da wannan sura ta faɗa a wajen hukuncin zina shi yasa muka shiga cikin damuwa jiya mun faɗa cewa zina tana rusa dangi zina tana rusa kabila zina tana rusa unguwa zina tana rusa girman gari zina tana rusa darajar wata karamar hukuma zina tana rugurguza darajar wani gari tana rugurguza darajar wata ƙasa zina musiba ce babban bala'i tana kawo talauci tana kawo rugurgujewar tattalin arziki tana kawo rugurgujewar harkar lafiya ita zina musiba ce babba Allah ya tsare mu daga ita ya tsare iyalanmu daga yin ta wannan yace min jawami suratul qur'an tana daga surorin alqur'ani da suka tare abubuwa da yawa a cikin ta ita wannan sura fiha al-hudud akwai haddodi a cikin ta wal ahkam akwai hukunta a cikin ta wa bayanin halal wal haram akwai bayanin halak da haram a cikin wannan sura wa fiha shawahid akwai ainihin wato shaidu da yawa wa dala'il da dalilai da yawa wal mawa'iz da wa'azuzzuka da yawa a cikin wannan sura wal ibar akwai izinoni da yawa a cikin wannan sura anzalnaha alayka ya Muhammad Allah subhanahu wataala ce mun saukar da ita a gare ka ya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa awtabna ma fiha min al-ahkam muka wajibtar da abin da yake cikin ta daga hukunce hukunce a kanka da al'ummar ka gaba daya cewa wajibi a yi amfani da ita ijaban qat'iyan wajibcin kuma yanke ba in an gada ma a yi ba in an gada ma a bari ba ijaban qat'iyan ala wajhi al-ilzam wajabtarwar yanke a bisa fuska ta wajabtawa dole wa anzalna fiya ayatin tashri'iyya mun saukar da ayoyi ainihin na shar'antawa a cikin wannan sura likai ta'tabiru don ku yi izina wa tatta'izu bi hadhihi al-ahkam ko azantu da waɗannan hukunce hukunce da suke cikin wannan sura wa ta'malu bi mujibiha dan ku yi aiki da abinda wannan sura ta wajabta haka annahu yaqulu kamar Allah subhanahu wataala na cewa ma anzaltuha alaikum limujarradi tilawati wa ta'abbud bi qira'atiha faqat kamar Allah yana cewa ku sani ba wannan sura da nake ga muku suratun anzalnaha wa faradnaha surar da muka saukar da ita kamar Allah yana cewa ba fa mun saukar muku da ita ne kullun don ku dinga ranga da karatun ta kullun ba don ku ta karanta don ibada ba eh ku karanta don ibada ku ranga da karatun a ji daɗi amma kuma dole fa a yi aiki da abin da yake cikin ta dole ku yi aiki da abin da yake cikin ta an gane ko wa hibzu ayatiha da kiyaye ayoyinta wa inna ma anzaltuha lil amali wat tatbiq kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce na saukar da wannan sura suratul nur na saukar da wannan sura ne an gane ko dan ku yi aiki da ita lil amali dan ku yi aiki da abin da yake cikin sura wat tatbiq don ku ɗabbaka aiki da ita irin abin da aka ce watan fizi awamiriha don ku zartar da umarci umarcin da suke cikin wannan sura fa hududiha da haddoji da suke ciki allati amara Allah wanda Allah subhanahu wataala ya yi umarnin a yi aiki da ita a yi aiki da ثم شرع تعالى بذكر بعض هذه الأحكام sannan sai Allah madaukakin sarki ya shiga ambatan sashi daga waɗannan hukunce-hukuncen wata basili ma fiha min al-ayati bayyinat da bayyana abinda yake cikin ayoyi bayanan dalla dalla wa bada bi haddin zina sai fara da haddin zina wa bada bi haddi zina sai fara da haddin zina yace azzani yatu wazzani kaga mazanaci da mazanaciya in aka same su da shaida ƙarara mushi cikin tandu turmi cikin taɓarya da ƙa'idoji da aka ajiye ɗaya biyu uku hudu ko kuma aka samu ikirari daga gare su shi ya faɗa da harshensa ya yi zina da ita ita ma ta faɗa da harshenta ya yi zina da ita ta yi zina da shi wanda shi ke na magana ta ƙare kuran fajili duk kulla wahidin min homa mai ake darja a yi wa kowane mutum ɗaya daga cikinsu bulala ɗari in dai ba su yi aure ba budurwa ba ta yi aure ba ba zawari saurayi ba yi aure ba da bulala ɗari ɗari aka ce shi namijin za a ƙara masa da tagaribu sana rib za a kai shi wani gari can tsawon shekara ɗaya ba zai zana a garinsu ba. Ina wani ya tafi nema maganin sa, ai da aka yi masa bulara ɗari kuma an kai shi shikumar ɗaya ya zauna a can shekara ɗaya suna wani gari ne a kai shi can shekara ɗaya idan a nan ba wasu malamai suka ce a kai shi kurkuku shekara ɗaya an gane shi ma takrib ne ma'ana ma'anar wannan menene fima farto alaikum a cikin abin da na farlanta muku na farlanta a kanku wa shara'atu lakum min al-hudud na shar'anta daga haddodi wanda za a yi wa masu zina an gane ko an tujalladu kulla wahidin min az-zaniyaini ayi bulala guda ɗari daga dukkan waɗannan mazinata guda biyu saurayin da budurwar al-zikraini waɗanda ba su taɓa yin aure ba garin mutazawwijai ne waɗanda ba su yi aure ba a yi musu bulala ɗari ɗari na da jaltacin a yi musu bulala ɗari ɗari da sauƙi da bulala uqubatan lahuma domin azaba a gare su ala jarimatihima a bisa abin da suka yi na mugun aiki na zina la jarimatihi ma ash-shari'a wasa wannan mugun aiki da suka yi nazara ka dauki mazakutarka ka sanya a cikin matucin wata ba matarka ba tana saurayi tana budurwa wannan mugun aiki mugun aiki ne daka ɗan mata ku kiyaye mutuncinku samari ku kiyaye mutuncinku amma mutazawwijani amma masu aure guda biyu wanda ya zinar ta taba aure wacce aka yi zinar da ita ta taba yin aure fa hadduhuma ar-rajul bil hijara su wannan haddin su jefewa ne da duwatsu za a je a samu rani sai a bunne cinsu kamar zuwa kuyakunsu sai a bar sauran da ba su iya guduwa ba sai a samo duwatsu a samo mutane su ta jibon su ta jibon su ta gaba ta baya ai ta jibon su sai an tabbatar cewa sun sun raya ta yi haka za a yi wa matar haka za a yi wa mijin namijin ina nufin namijin da ya zana bayan ya yi aure matar da ta zana bayan ta yi aure ga abin da za a yi musu kenan hatta al-maut za a ci jifin su har sai sun mutu ima wal yashhad azabahuma qa'ifatun min al-mu'minin su ma azamu jama'a daga mu'minai su zo kallon yadda za a jefe su a gaban jama'a da rana inda da dare ne a sa fitila gawo inda kowa zai gani su ga kowa kowa ya gansu wannan ita ce ka'idar musulunci hatta al-maut kama sabata zalika bi sunnati nabawiyya al-mutahhara kamar yadda wannan ya tabbata ne a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a batsaka cewa shine hukuncin mazinata waɗanda suka taɓa yin aure to idan aka yi wannan wannan me suka yi ne ake jebe su zina suka yi to wani nan gaba ba zai yi ba eh ba zai yi ba ba zaurin ne duk bukatarsa da mace to ba zai yi ba saboda ya ga yadda aka yi ita ma duk bukatarta da namiji ba za ta yi ba saboda ta ga yadda aka yi ta ga yadda aka yi haka samarin da ‘yan matan duk bukatarsu da namiji ba za su yi ba, duk bukatarsu da namiji ba za su yi ba, duk bukatarsa da mace ba zai yi ba. Saboda shi ma ƙarshe haka za a yi mana a gaban jama'a. Ko ka yi aure daga baya, tarihi ya rubuta cewa babanku yana saurin ya taɓa yin zana an yi masa bulala ɗari, ka bar wa ‘ya'yanka abin magana. Kin bai wa ‘ya'yanki abin magana, shi yasa da ana yin wannan wannan mugun aikin na zina da bai yaɗa a cikin jama'a ba da an kauce cikin wanda ya zinar bayan ya yi auren wata ya wacce ce zinar bayan ta yi auren ta taɓa yin aure amma ta zo ta yi lalata kanta ta yi zina ya taɓa yin aure ta lalata kansa yanzu ya yi zina mai yiwa ma yana da 'ya'ya mai yiwa tana da 'ya'ya lokacin da aka zo aka jefe su an yaɗa kowa ya sani ‘ya'yansu don mutum kar ya bai wa ‘ya'yansa ya bar wa ‘ya'yansa abin kunya to zai ƙi yin zinar don kan ya bai wa ‘ya'yansa abin kunya zai ƙi yin zinar don kan ya bai wa ‘ya'yansa mata abin faɗa a ƙi aurensu ma cewa babanku mazinaci waye zai aure yar mazinaci zinaye ma aka kashe shi zina sai aka kashe baba ko idan mutum ya kuskure ya aure ki karshe za ki haifar masa wani ƙato mazinaci za ki haifar masa wata ƴa mazinaciya to da aka sai ga an bar an ƙi auren me yasa wancan ta ƙi auruwa ne kai ai ta ƙi auruwa ne dan ba banta an taba kama ta yi zina jefe shi ma aka yi babarta ta taɓa yin zina jefe ta ma aka yi da Allah ya uwa ba zai a ɗauki gabarin yin zina ba Allahn da ya ce a yi shi ya fi kowa sanin hikima amma rashin yin wannan shi ya janyo duk abin da yake faruwa yanzu yake faruwa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga aikata mugun aikin zina ya tsare ƴaƴanmu da jikokinmu da ƴan uwanmu daga aikata mugun aikin zina Allah ya kiyaye ƴan matanmu da samarinmu daga aikata mugun aikin zina. Allah ya tsabtace zuri'armu, ya tsabtace kabilunmu, ya tsabtace unguwanninmu, ya tsabtace garuruwanmu, ya tsabtace jihohinmu, ya tsabtace ƙasashenmu daga aikata mugun aikin zina. Dan albarka alkur'ani, dan albarka shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyanwa. Wannan shine ƙarshen zamanmu na yau insha Allah. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين